بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى كاوم يولي تنن كما أكوغ وتنصفر هجرة النبي صلى الله عليه وسلم دبونين دريه دا أربعين دبيو كما يو أشرين دنيا دا وتنتر ميلادية دبوبي دا أشرين أولا مجلسينا موليكي قدانا أقاقشين صار كراتون دورة da ake gabatarwa a wannan masallaci wannan zai zama yininmu na takwas insha Allahu ta'ala majalisi kuma na takwas a cikin wannan littafi namu na alhikamul jadiratu bil idaa min qaulin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam bu'istu bis sayfi bayna yaday sa'a wallafar al imam al hafiz ibn rajab al hanbali rahmatullahi alaihi muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci ya taimake mu kafin mu ci gaba da karatu muna ta'aziyya ga junanmu da 'yan uwa musulmai gabaki ɗaya na rashin sarkinmu da muka yi Allah madaukakin sarki ya gafarta masa Allah madaukakin sarki ya ji kansa Allah ya lullube shi da rahma bayan haka muna cikin gaba ta hudu ita ce gabar da take bayani akan waju'ila rizqi tahta rumhi وجعل رزقي تحت رمحي an sanya arzikina ya kasance a ƙarƙashin mashina mun fara bayani akan wannan malam ibnu rajab al-hanbali ya fara mana bayani akan haka sai lokaci ya kwace mana wannan matan yau kun yi tawaye ko ku yi shiru ko kuma ku tafi ni haka nake duk wadda ba za ta shigo ba ta tashi ta tafi majalisin ilimi ne nan dole a yi ladabi kuma masallacin Allah ne duk wani abu da aka ma mutum ko bata mishi rai haƙuri yake rayuwar ma gabaki ɗaya ba ta da yawa kana yin faɗa da wani gobe ka mutu to sai me ba riba a ciki so da kan an bata ma wani rai ko an cutar da shi ya yi haƙuri ya yafe shi ke da مال ابن رجب يتي فأهل التوحيد والطاعة لله أحق بالمال من أهل الكفر به والشرك ياتي من دوكيا أزكن الله Allah subhanahu wa ta'ala ya samar da dukiya ya aje ta a ban ƙasa don a yi masa ɗa'a a bauta masa da ita bai saukar da dukiya don a kafirce masa ba bai saukar da dukiya don a masa shirka ba bai saukar da dukiya don a rika amfani da ita wajen fasikanci ba to fa ahlut tauhidi wa ta'a masu tauhidi kuma masu ma'alla biyayya wadda'ati lillahi masu ma'alla biyayya ahqqu bil mali min ahli al-kufr bihi wash-shirk su suka fi cancanta a mai da dukiya a wajen su fiye da waɗanda su kasance masu shirka kuma masu kafirci falidhalika sallata Allahu rasulahu wa atba'ahu ala man kafara bihi wa ashraka a wata nuskar za ku ga sun sa wa rasulahu an sa wawun wannan wawun din kuskure ne فلذلك saboda haka ne sallallahu rasulahu Allah madaukakin sarki ya dora manzansa wa atba'ahu da kuma mabiyan manzansa ala man kafara bihi ga duk waɗanda suka kafirce masa wa ashraka kuma suka yi shirka fantaza amwalahum sai manzo Allah sama ya karba dukiyarsu wa ja'ala rizqa rasulihi min hadha al-mali sannan Allah madaukakin sarki ya sanya dukiyar ya sanya abin da manzansa zai rayu da shi idan aka ce arrisku shine abin da kake rayuwa da shi shi yasa abinci ana ce masa arrisku arrisku shi yasa zamu ji malaman fiqh sai su ce waman waman bi rizqihi tulib cikin waɗanda ya kamata ka fitar musu da zakatul fitr akwai man bi rizqihi tuliba akwai wanda aka nemi kai ne zaka rika ci da shi to lafazin arrisku yana zuwa da ma'anar abinci ko abin da za a rayu da shi kamar yadda ake ce ma al'aishu shi ma abin da za a rayu da shi ko abinci ko abin da ake yin mu'amala da shi na rayuwa domin a rayu so da ka sai Allah madaukakin sarki ya sanya arzikin manzansa sallallahu alaihi wasallam a karkashin abin da aka samu na fai'u min hadal mali daga wannan dukiyar li'annahu ahallul amwal domin dukiyar fai'u ita ce tafi zama halal dukiyar fai'u dukiyar kafirai an kai musu hari sai suka tsorata suka gudu suka batta to Allah madaukakin sarki ya sanya ta ta zama dukiya ta Allah madaukakin sarki sai ya ba manzansa shi yasa ya ce ma afa Allahu ala rasuli har a wuri biyu ɗaya da wawun ɗaya babu wawu ɗaya aya ta bayani akan cewa ba haƙƙin ku bane haƙƙin Annabi sallallahu alaihi wasallam ɗaya kuma ta bayanin yadda manzo Allah sama ya kamata ya amfani da ita a cikin suratul hashr ko to shine mala yace mana لأنه أطيب لأنه أحل الأموال دومن دوتي يفيء إتشي تفزما حلال كما قال تعالى كما يدعى الله مدوك تنسلكي يشي فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا كتش أبند الله مدوك تنسلكي يباكو شي باقت شين غنيمة حلالا أمطعين حلال طيبا كما ميدائي ميتركي باب وانا أبنا حرم ديش كتكنسا وهذا مما خص الله به محمدا صلى الله عليه وسلم wannan yana cin abin da Allah ya keɓe annabi sallallahu alaihi wasallam da shi wa ummatahu da kuma al'ummarsa fa innahu ahalla lahumul ghanaima domin Allah madaukakin sarki ya halatta ma annabi sallallahu alaihi wasallam da mabiyansa ganima ita fai'u kamar yadda aka faɗa mana dukiyar kafirai wacce aka kwasa bayan sun gudu an fara samun ta daga banun nadir a shekara ta biyar bayan hijira banun nadir Yahudawan Madina ko ɗaya daga cikin gidaje uku na gidajen Yahudawan Madina waɗanda suka shirya makirci ga Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai riwaya da'ifa amma dai yusta'nasu biha wa in lam yustashhad biha bayan wani abu ya faru tsakanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da Yahudawa aka kashe ma Yahudawa dan uwa suka kawo kuka wajen manzala sama manzala sama ya ce to da kanshi zai zo saboda tawazu'u domin a tattauna yadda za a biya diya ta wannan dan uwa nasu da aka kashe da kuskure ashe yahudawa sun shirya manzo Allah sama yana zaune a jikin katanga su jefo masa mungulelan dutse shikenan a tabwatsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a kashe shi sai Allah ya yi wa manzo Allah sama wahayi sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya sauri ya tashi yana tashi sai dutse ya faɗo to wannan shine ya jawo ijla'u bani nabid min al-madina aka kore su daga garin madina aka saukar da suratul hashr ta bayani akan yadda aka aka aka aka kore su shi yasa har Allah yake cewa ma zanantum an yakhruj ku ba ku zata za su iya fita ba yadda suka suka kama gari suka yi gine-gine na fada aji to fai'u anan aka fara samun ta a shekara ta biyar sai Allah madaukakin sarki ya ce ga baki ɗaya haƙƙin annabi sallallahu alaihi wasallam ce dukiyar nan da aka ansa ta manzo Allah sama ce duka sai abin da ya ga dama yayi da ita amma ita ganima ita ce wadda aka aka gwabza ita kuma ita ce aka yi bayanin ta a cikin suratul anfal yas'alunaka 'anil anfal aka yi bayanin ta aka zo wa'lamu anna ma ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lidhil qurbah ita kuma za a kasa ta gida biyar ne kashi ɗaya shine hakkin annabi sallallahu alaihi wasallam da danginsa kaso hudu kuma su ne waɗanda za a karkasa su ga waɗanda suka je yaƙi lirrajili sahmun lirrajili sahmun wa lirrakibi thalathatu ashumi mutumin da ya tafi a kafa sai a bashi kashi ɗaya shine nashi wanda kuma ya tafi akan abin hawa sai a bashi kashi uku kashi ɗaya nashi kashi biyu na kaso biyu na dabbarsa doki ne ko raƙobi saboda doki ai ya fi ci ko shi zan ga wanda kaga ya aje doki a kofar gidan shi yana da kuɗi ne wani ya ce in ka aje doki to mata hudu kake da su saboda doki bai zama ba ba abinci wata rana da aka tura shi je kwana a garken shanu me ya faru da shi da ta fito mace ce dama godiya sai ce dan ba ƙara godiya a kwanan da kwanan garke ba to fa innahu ahalla lahumul ghanaim Allah madauki saki ya halasta musu ganima wa qad qila aka ce innal ladhi khussat bi hillihi hadhihi al ummatu lalle abinda aka keɓe wannan al'ummar da halascin sa huwa al-ghanimatu al-ma'khudatu bil qital duna al-fai'i shine dukiyar da aka anshe ta da ganima ta hanyar yaki amma banda fai'u fai'u dama tuntuna halas ce ga al'ummatan da suke gaba gabanin mu wal ma'khudhu bi ghairi qitalin fa innahu kana hillan mubahan liman qablana amma dukiyar da aka karbe ta ta fai'u ba tare da an yaki ba to ta kasance hillan mubahan abu ne halas mai dadi liman qablana ga waɗanda suke kafin mu wa huwa alladhi ja'al ju'ila rizqu rasulihi sallallahu alaihi wasallam shine kuma aka sanya shi ya zama arzikin annabi sallallahu alaihi wasallam anan ibnu rajab alhambali rahmatullahi alaihi yana tattauna mana ne akan menene khasisan wannan al'umma shin ganima ce kawai ko ku hadda fai'u ai manzo Allah sama ya ce uitu khamsan lam yuta kunna ahadun min al-anbiya'i qabli daga ciki ya ce me wa uhillat li al-magharib an halasta mini ganima to sai wasu suka ce hadda fai'u to shine ibn rajab ya kawo mana sabanin da aka yi ce a'a ganima ce kawai aka keba al'umman nan da ita amma fai'u tun kafin zuwan manzo Allah sama dama halasce ga al'ummatan da suke kafin sa وإنما كان أحل وإنما كان أحل من غيره وإنما كان أحل من غيره لوجوه فيء يا زما حلال fiye da kowace dukiya da za a ci saboda dalilai ta fuskoki mabambanta na farko innahu intiza'u malin la yastahiquhu li alla yasta'ina bihi ala ma'siyati Allah wa shirki bihi ita dukiyar fai'u dukiya ce da aka anshe ta daga wanda bai cancanta ya rike ta ba domin kai ne ya amfani da ita a wajen saban Allah da kuma yi ma Allah shirka fa idan taza'ahu mimman la yasta'inu bihi ala ghairi ta'atihi wa tauhidihi wa da'wati ila ibadatihi kana zalika ahabba al-amwali ila Allah wa atyaba wujuhi iktisabiha 'indahu idan ya kasance wannan dukiya Allah ya anshe ta ko manzansa ya anshe ta daga hannun waɗanda za su yi amfani da ita ba a wajen yi ma Allah da'a ba da kuma tauhidinsa da kira zuwa ga ibadarsa to sai ta zama ta fi soyuwa a cikin zukata a wajen Allah maɗaukakin sarki a cikin nau'ukan dukiyoyi kuma ta fi tsarki a dukkan fuskokin nau'ukan nema shi yasa Allah ya sanya ya zama fai'u shine abinda manzo sama zai rayu a kansa fuska ta ɗaya ke ba wa minha annahu kana innama kana yujahidu li takuna kalimatullahi al-ulya Allah madaukakin sarki ya sanya ma manzon Allah sama fai'u ta zama dukiyarsa kuma arzikinsa abinda zai rayu da shi kuma mafi halas saboda me saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana jihadi ne domin kalmar Allah ta zama ita ce madaukakiya wa dinuhu huwa zahiru kuma addinin Allah ya zama shine a sama la li ajil ghanimati manzon da sama ba yana yaki bane dan ganima fa yahsulu lahu rizqu tab'an li ibadatihi wa jihadihi fillah sai ya zama ya samu arziki saboda bautar da yake ma Allah madaukakin sarki da kuma jihadin da yake kaga asali manzon sama yujahidu fi sabilillah wal fai'u tab'un lil jihadi laysa aslan ba ana jihadi bane a musulunci dan a samu dukiya a'a ana yi ne domin kalmar Allah ta zama ita ce sama to idan aka samu dukiya ce dukiya ta zama tana bin jihadin shi yasa ko an je ko ba ko an sama ko ba a sama ba shike ko a samu ko a a kashe mutum ko ya dawo daga nima to duka ihdal husnayn ɗaya daga cikin kyawawan abubuwa mafi kyawun abubuwa da Allah yake ba mujahidi ko ya je yaki ya dawo a kada masa kube na da a kada masa abin nan sarewa ta mara balale ana masa barka da zuwa barka da zuwa ya je nasara ko kuma a kashe shi ya zama shahidi kaga duk inda ta faɗi sha ne ga mai imani babu asara a ciki amma asali abinda ake bukata a yi ni ta kuna kalimatullahi al-uliya dan kalmar Allah ta zama ita ce a sama ba jihadi ba kowane aiki na musulunci abinda ake fata ke duk abin da mutum zai samu ta sanadiyar aikin da yake ma Allah to zai zama taba'un ne la aslan ya kunu taba'an la aslan shi ke fala ya kunu farraga waqtan min awqatihi li talabi rizqi mahdan manzo Allah sama bai kasance ya tanta ya ya ya ware wani lokaci na musamman daga cikin lokutan sa ba dan neman duniya dan neman arziki tsantsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ana ba da labari ya yi kiwon shanu kafin annabta ya yi kasuwanci bayan annabta kafin annabta amma tun da Allah maɗaukakin sarki ya aiko shi a matsayin annabi to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba yi da wani aiki awannin shi 24 sai karantar da al'umma sai jihadi addinin Allah ya ɗaukaka shi yasa duk wata tafiya da zaka ji manzo sama an ce fi ahadi asfarihi bayan annabta to ka'ida ce tafiya ce ta jihadi ko kuma aikin hajjin ban kwana da ya je amma ba ta tafiya da manzo Allah sallallahu alaihi ya bar garin Madina da niyyar ko kasuwanci bayan an aiko shi to sai Allah madaukakin sarki ya sanya fai'u ta dukiyar fai'u ta zama ita ce arzikin sa abinda zai rayu da shi ke kaga wannan yana cin khasa'is na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma kai da ni sai aka ce fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah amma manzon sama khasisar sace wannan aka ware aka bashi وإنما عبد الله في جميع أوقاته وحده النبي صلى الله عليه وسلم الله أدك لو كنت سني الله مدوك تنسكي شي كأي وأخلص له كما أنسان شبوتاج الله مدوك تنسكي فجعل الله له رزقه ميسرا sai Allah ya sanya masa arzikin sai ya zama abin sauƙaƙawa fi zimni zalika a cikin fai'u kenan a cikin abin da fai'u ya kunsa min ghairi an yaqsidahu wa la yas'a ilayhi ba tare da manzon sama ya lafaci dukiyar ba kuma ba tare da ya sha wata wahala dan neman wannan dukiyar ba sai Allah ya ka masa aka sanya fai'u ta zama dukiyar shi shi yasa da aka samu fai'u na Hunayn sai manzo Allah ta sama ya ware abin da za a ci a gidansa na shekara guda shi yasa malamai suke tattaunawa kamar al-Imam Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi a cikin littafansa guda uku Madarij as-Salikin Tariq al-Hijratayn wa Bab as-Sa'adatayn da Uddat as-Sabirin wa Dakhirat ash-Shakirin wai waye fi al-Ghani ash-Shakir ko al-Faqir as-Sabir mawadaci ne gode ma Allah ko ko talaka wanda ya zama mai juriya mai kamewa malamin al-Qayyim ya kawo tattaunawa da al-Faqir sabir da alghani shakir suka rika yi kowa na kawo hujja shi cewa shi ya fi daya karshe sai ibn al-qayyim rahmatullahi alaihi sai ya ce ba wanda ya fi wani a cikin su domin dukkanin su suna da abun koyi daga annabi sallallahu alaihi idan alghani shakir ya ce idan al-faqir sabir ya ce aqad tamurru alaina al-hilal qad yamurru alaina al-hilal thumma al-hilal thumma al-hilal thalathatu ahillatin fi sha'rayn a gidan manzon sallama akan yi watanni biyu a ga wata su uku lam tuqad narun fi baiti rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ba a dora tukunya a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai a ci dabino a sha ruwa ko to shi ma alghaniyu shakir yana da hujja domin me annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba aje abincin shekara guda tur a gidansa hatta ta'rifin malikiya na alfakir ne alfakir a mazhabin malikiya man la yamliku quta sanatihi ko wanda bai mallaki abin da zai ci na shekara guda ba ma aksar alfuqara fi watanina to kun ga shine wannan waja'a fi hadithin mursalin annahu sallallahu alaihi wasallam qala ana rasulur rahmati wa ana rasulul malhamati inna allaha ba'athani bil jihad wa lam yab'athni biz zar'i a wani hadisi mursali kuma da'ifi sanadin sa yana da rauni manzo Allah sama aka ce ya ce ana rasulur rahmati Allah ya aiko ni a matsayin manzon rahama wannan aya tana goyen bayan wannan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin manzon sama a wani hadisin sahihi yace innama ana rahmatun muhda ni tausayi ne kyauta daga Allah a wata abu al-Imam tabari al-Imam tabari ya zabtin sa yace innama ana rahmatun muhda ni rahama ce mai shiryarwa ni rahama ce mai shiryarwa tausayi ne ni mai shiryarwa wa ana rasulul malhama sannan kuma ni manzo ne da yazo da jihadi al-malhama jihadi inna allaha ba'athani bil jihadi ga fassaran nan Allah ya aiko ni da jihadi wa lam yab'athni biz zar'i ba ya aiko ni a zo ai ta noma bane kawai shikenan a manta da jihadi wannan hadisin yana da rauni amma ma'anonin sa suna da kyau ma'anar cewa wa lam yab'athni biz zar'i ana nufin ka a zo a shagalta da shi domin akwai hadisi sahihi da ya hana haka ka a zo a shakalta da noma kowa magana shi noma a manta da addinin Allah ina za ka gona wancan ma ina za ka gona wa zai karantar da al'umma ba kowa addinin Allah yana ƙasa gona kuma na ta zama koriya ana ta mai da ƙasashe suna zama greenland amma kuma addinin Allah shi kuma yana zama black to Allah bai da wannan ba amma ai noma dan a rayu kuma ai arziki kuma a dawo da noman domin tabbatar da addinin Allah to wannan abu ne da annabi sama ya yabe shi a hadisai waɗanda suke masu ɗimbin yawa kai an faɗi falalar ma manomi manomi ya kasance falalarsa ko dabba ko tsuntsu ba ko ɗan adam ba wani wanda zai ci daga cikin abin da ka shukan nan face sai ya zama maka sadaka ranar gobe alkiyama وخرج البغوي في معجمه حديثا مرسلا سنا الإمام البغوي ياتكن أتش معجم ناسا شما كما حديث وندي شي مرسل حديث مرسل إن الله بعثني بالهدى ودين الحق ألا يعيكوني دا الدين نجسكيا دا الشريع ولم يجعلني زراعا بيسان وند زنزو قوي انتلو ما بعد wala tajiran sannan bai sa ni in zama kawai dan kasuwa ba wala takhaban fil aswaqi sannan kuma Allah bai sanya ni in zama mai ihu a kasuwa ba waja'ala rizqi fi rumhi sannan ya sanya arziki na karkashin mashi na wa innama wa innama zakara rumha wa lam yadhkur as-sayfa me yasa manzon sa me yace waju ila rizqi tahta rumhi bai ce tahta sayfi ba me yasa ya ambaci mashi bai ambaci takobi ba li'alla yuqala innahu sallallahu alaihi wasallama yartaziqu min malil ghanima saboda kada magabta su rika cewa ai manzon Allah sallallahu alaihi arzikin shi a kakashin ganima ne ita kuma ganima sai an gwabza ta sai an gwabza sai an yi buganni in bige ka sai an yi qatilan maqtulan in musulmai suka kashe kafirai to daga nan sai su kwashe dukiyarsu amma fai'u ita ko guduwa suke su batta إنما كان يرزق مما أفاءه الله عليه من خيبر أي من زال الله سلم كوي yana samun arzikinsa ne daga cin abin da Allah madaukakin sarki ya bashi na Khaibar kun ga mun ce shekara ta biyar Allah ya bashi fai uku a yakin Banu Nadir sannan a shekara ta bakwai a Khaibar Allah ya sake bashi fai sannan kuma a Hunain ma Hunain shekara ta takwas Allah madaukakin sarki ya sake ba manzo Allah sama fai yakin Hunain an yi shi a watan Shawwal shekara ta takwas bayan hijira to kaga a jere a jere haka Allah madaukakin sarki ya rika ba annabi sallallahu alaihi wasallam dukiya ta fai'u a ƙarƙashin wannan dukiyar manzon sama ya rika rayuwa ya rika kula da iyalansa amma fa duk da haka kuma ba a rasa wata rana da kwanaki da yawa gidan manzon sama babu ka zo ka ce ma manzon sama ya baka sai ya dukar da kai domin ba zai ce maka babu ba ma qala la qattu illa fi tashahhudihi laula tashahhudu kanat la'ahu na'am bai ce wala a ce ya ma'aikin Allah ba da sai ce Allah ya kawo in Allah ya kawo sai ya ɗauka ya baka a cikin kuma abin da ya aje ma iyalansa ɗin bai hana da yawa kuma a zo a ansa ba ya ɗiba ya bada wal fai'u ma haraba ahluhu minhu khawfan wa tarakuhu kun ji tarihin fai'u abinda ake ce ma fai'u dukiya ce ma haraba ahluhu minhu abinda masu shi suka gudu minhu suka bashi khaufan saboda tsoro wa taraku kuma suka kyale shi bi khilafil ghanimati sabanin ganima fa innaha ma'khudatun bil qital bis sayfi ita ana ansatta ne ta hanyar yaki da takobi sannan wa zakara wa zikru rumhi aqrabu ila husul al fai sannan ambatan mashi yafi kusa fiye da samun al fai li'anna rumha yarahu al adu domin mashi ya daga shi ake haka ko haka ake ɗaga shi a hango yarahu al'adu abokanan gaba za su gan shi min bu'udin daga nesa fa ya harabu sai su gudu fa ya kunu harabu al'adu min zulli rimhi sai ya kasance guduwar da abokanan gaba suka yi a ƙarƙashin mashi take sai su bar dukiyarsu shikenan dukiya Allah ya halasta ma annabi sallallahu alaihi wasallam ita wal ma'khudatu bihi huwa malul fai'i ita kuma dukiyar da aka karba din ita ce ake ce mata dukiyar fai'i ومنه كان رزق النبي صلى الله عليه وسلم دغنني الله يسنيا ما منزل الله تسمى الزكنسا بخلاف الغنيمة سابان غنيمة فإنها تحصل من قتال السيف إتتنا فاغوان تسندي رياك إذا أقيد تقوبي والله تعالى أعلم الله مدوك كنسكي شيني يبقوا سي توكنجي شيني فسر وجه إلى رزقي تحت رمحي الله يسنيا الزكينا أقاقشم ماشينا Allah ya sanya dukiyar da tafi kowace daɗi tafi zama halal ta zama ita ce dukiyar da manzansa sallallahu alaihi wasallam zai ci idan ka fita nema ba Allah ya baka ba misali kamar fai'un da ya ba manzo Allah sallama to neman ka da wuya ya kubuta daga haram shi yasa hatta zarar da yake haramta ciniki ai malamai suka ce kala biyu ne akwai algararul fahish akwai algararul yasir suka ce ma khala aqdun min min garari babu wani kulli da za a kulla face akwai garar a ciki me garar rashin tabbas in aka zo aka dora maka aure za ka rantse da Allah ɗari bisa ɗari matan nan duk ba ta da aibi ko ɗaya ke ma da aka ɗaura miki aure da wani zaki rantse da Allah ki ce ɗari bisa ɗari mijinki bai da aibi lokacin da kike son shi kai ma kake kake son ta aka ɗaura muku aure kaga akwai garar a ciki amma algararul yasiru ne shi yasa suka ce yu'fa anil ghararil yasiri fil uqudi idan za a kulla mu'amala to ana yafa abin da ba a da tabbas a kansa in ɗan kaɗan idan ka zo ka sai abu za ka rantse da Allah ka ce ɗari bisa ɗari an auna maka shinkafa ta cika ko da cokali ɗaya bai ragu ba a tiya ɗaya cokali na na shan ti ɗan ƙaramin cokali kaga ba za ka iya wannan rantsuwar ba kaga akwai algarar a ciki amma algararul yasiru ne ba algararul fahish ba so daga algararul muharram shine algararul fahish so daga duk wata mu'amala ta neman kuɗi to da wuya ta kubuta daga haram ɗan kaɗan to amma shari'a bata ce aje ai ta waɗannan kwakule kwakulan ba sai ta yafi amma gani a hayu to dukiya ce ta halas Allah ne ya halasta mu manzo Allah sama ita gabaki daya babu haram ko dugon ruwa a ciki wa qala umar ibn abdul aziz sayyiduna umar ibn abdul aziz rahmatullahi alayhi sayyiduna umar ibn abdul aziz ya rasu a shekara ta 101 bayan hijira 101 bayan hijira an haife shi shekara ta 161 a shekarar da aka kashe sayyidun al-Husayn radiyallahu anhu shi kuma a shekara aka haife shi shekarun shi kakaf da kake jin yama duniya aiki shekarun shi kakaf 40 a duniya duka shekarar da sayyidina Umar ibn Abdul Aziz yake inna Allah ta'ala ba'atha Muhammadan hadiya Allah ya aiko manzo Allah sama a matsayin mai shiryarwa ne walam yab'athu jadiya bai aiko shi zai tara kuɗi ba shine jadi shine wanda na faɗa mana jiya shi innama bu'istum du'atan wa lam tub'asu jubatan ku da aka aiko ku fi da'awa ai ba aiko ku zo ku tara kuɗi ba ku kwatar dukiya a hannun mutane fakana sallallahu alaihi wa sallama sai manzala sama ya kasance shuguluhu bi ta'atillahi wa da'awati ila tauhid abinda manzala sama ya shagalta da shi aikinsa shine ne shine da'a ga Allah madaukakin sarki da kuma kira zuwa ga tauhidi wa ma yahsulu fi khilali zalika min al-amwali min al min al-fai'i wal ghanaimi abinda manzo Allah ta sama yake samu na dukiya min al-fai'i na fai'u wal ghanaimi da ganimomi yahsulu tab'an la qasdan asliyan yana samun sani a matsayin abin da ya zama sakamako riba kafaci amma ba shi bane asalin manufar jihadi da kuma da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ولهذا ذم من ترك الجهاد shi yasa manzo Allah sama ya zargi ya kushe wanda ya shagalta ya bar jihadi washtaghala anhu biiktisab al-amwal ya koma kawai neman kuɗi kawai ba yi ma kamar rayuwar da muke ciki a yau ko abu nayya inna min al-rijali bahimatan fi surati ar-rajul as-sami' al-mubsir fatinun li kulli musibatin fi malihi wa idha usiba bi dinihi lam yash'ur wani uba ne ya zaunar da ɗansa ya ce kai ɗana cikin mutane akwai dabbobi akwai kinkiyoyi ya ce me za ka gane su fatinun li kulli musibatin fi mali in dai dukiyar shi ce za a taɓa to za ka je yana da lauyoyi ba wani mai kuɗin da bai da lauya amma addini bai da lauya a ci mutuncin addini ba wani abin da za a yi ba wanda yake jin zai iya fitar da kuɗinsa ya bada domin a kara addinin Allah amma wa idza usiba bi dinihi lam yashuri in an taba shi in an taba addinin sa bai damuwa gashi yana ji yana gani amma tinkiya ce shi to shine wannan abin da malam ibn rajab yake nufi annabi sama ya zargi a daina addini a daina ma addini aiki kawai a shagalta da neman kuɗi ha maza ha mata mata su fito maza su fito in za a tafi Kano aka je bayan gidan iya kofar gidan iya za a tafi da asuba mata su cika mota a tafi wata za ta je ta siyo a tamfan naira dubu biyar daga Zariya har kano za ta je ta siyo yan dubu ɗaya ɗaya ta zo ta sai da su dubu ɗaya da ɗari biyar biyar mai leda a tamfa mai leda harka ta bayi shi kenan amma addinin allah in za ya lalace ya lalace shine halin da muke ciki yan uwa a yau ko me yadda ko kan me yadda haka yake Allah shirye mu wa fi zalika nazala qawluhu ta'ala akan haka ne ma Allah madaukakin sarki ya saukar da fadin sa da yake cewa wala tulqu bi aydikum ila tahluka sai aka manta da asalin sababin nuzul din na ayar yanzu wala tulqu bi aydikum ila tahluka kaf ku jefa kanku da hannuwanku da kawunanku ila tahluka zuwa ga halakar da kai yanzu kaga an manta da asalin me yasa aka saukar da aya yanzu idan ka ji mutum ya ce maka wala tulqu bi aydikum ila tahluka to zai faɗa maka wani abu ne da za a ce kakka je kai wannan jefa kai cikin halaka ne sai jawo maka aya to walil ayati sababu nuzuli ayar tana da sababin saukarta me ya faru lamma azama al-ansaru ala tarki al-jihad mutanen Madina ne suka yi niyya suka ga bari su daina jihadi wal ishtighal bi islahi amwalihim wa aradihim manoma ne su sai suka shagalta da gyaran dukiyoyinsu da kuma gonakinsu sai Allah madaukakin sarki sai ce wa qatilu fi sabilillahi wala la tulqu bi aydikum ila tahluka wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin to kagan ku yaki akan addinin Allah ya daukaka kar ku jefa kawunan ku da kanku ila tahluka zuwa ga halakar da kai wa ahsinu ku kyautata ku yi abin da addini ya nemi ku yi inna Allah yuhibbul muhsinin Allah madaukaki saki yana son masu ihsani wa fil hadith alladhi kharajahu Abu Dawud wa ghayruhu hadisin da al-Imam Abu Dawud rahmatullahi alayhi ya fitar da shi da shi da waninsa a cikin littafan su idza tabaya'tum bil inati idan kuka kama yin cinikin ina cinikin ina malamai suka ce dukkan wani jinsi na cinikin haram na shiga cikin sa amma suka ce aqrab misali da za a yi na ina shine mutum ya zo maka yana da matsala da damuwa sai ce ranta min dubu ashirin sai ka ce a a yau fa ashirin da ɗaya ga wata da biyu ne ko ashirin da ɗaya ga wata watan najeriya kuma akwai mai talatin da biyar akwai mai hamsin akwai mai kwana arba'in akwai ma mai kwana casa'in a watan najeriya ko duk duniya ba inda za ka samu wata da ya wuce kwana talatin da ɗaya sai a najeriya a najeriya muna da kwana talatin da biyar muna da kwana arba'in wata mukan yi kwana sittin har kwana tasa'in kai akwai masu yin wata shida ma kwana ɗaya wata ɗaya ne hakan ma yi shekaru duk wata ɗaya ne a najeriya allah ya shirye mu ka san mu daban muke a duniya to sai ya ce karanta mushi dubu ashirin wanda ya gane ya gane ya dubu ashirin suka ce to gaskiya ba ni da dubu ashirin kaga wata yi nisa yau ashirin da ɗaya ba a mana albashi ba sai ya juya ya tafi sai ce to zo zo zo zo sai na tuno ina da wani talabijin ba ka shi ka je ka sai da shi in ka samu wanda zai siya zai yi dubu ashirin sai ɗauko mishi talabijin ɗin shi ya bashi sai ya juya ya tafi sai ce to taho taho na tuno an bani ajiyar wasu dubu goma sha biyar siyar min da shi dubu goma sha biyar sai ya siya a dubu goma sha biyar mummunan ciniki ne da ake yin shi a jahiliya yanzu nawa yake bin shi bashi shi kuma ya siya a nawa bukatar shi kuma za ta je ta biya kila kudin haya zai biya dubu ashirin kuma an ce za a cire mishi kwano yau ga hadari kila to shine bai ul'ina malamai suna buga misali da shi amma dukkan wani ciniki wanda Allah bai yarda da shi ba to yana gangarawa shi da cikin bai'ul aina wattaba'tum aznab al-baqari sannan kuma kuka rika bibiyar bindinan shanu kawai kuka rika kiwo wataraktum al-jihada kuma kuka bar jihadi sallata Allah alaikum dhullan la yanzi'uhu Allah min riqabikum Allah zai dora muku wani irin mummunan kaskanci Allah ba zai cire muku shi daga wuyayenku ba hatta turaji'u dinakum har sai kun dawo cikin addininku ya kawo hadisin akwai akwai wasu alfaz da bai ambace su ba akwai riwaya ta zo da waraditun bizar'i sannan kuma a ƙarshe hatta tarji'u ila dinikum sannan akwai riwaya ta zo wa akhastum bi aznabil baqar akwai riwaya wa akhastum aznabal baqar duk riwayoyin sun tabbata ingantattun riwayoyi ne hadisi yana magana akan mutane su shagalta da duniya su kyala addinin Allah ya zama ba shi bane az-zaruratul ula a wajen su addini ya zama ba shi bane zarura ta farko wadda ya wadda ta wajaba a tsare ta sai su zama abin da ke gaban su shine duniyar su ya za su samu dukiya kawai shi ke Allah ka shirye mu wannan hadisi ne sahihi ولهذا كره الصحابة رضي الله عنهم الدخول في أرض الخراج للزراعة شي يسا أكا سامو صحابا من ذال سما سوكا كس شغو نكي كسا شند أكا عيشي سو أحنن كافري سنا بعد جزية شيني خراجي للزراعة دان سي نوما أتشنغو نكين دا أكا أنسا دا كافرة فإنها تشغل عن الجهاد دومون ونن غونكين نا شغل تغوى أبا الجهادي aka samu sahabbai da aka yi ba su gonakin khaibar kamar sai na umar kaga tashi totar da ita yi wakafin ta yi yi hubusinta gona ce da kan da sayyidina umar da kansa ya zo wajen manzo sun ce ya ma'aikin Allah ka san a khaibar da ka yanka mana gonaki ban taba samun wata dukiya a tsawon rayuwata ba ko anfasu anfasu fi nafsi minhu ko minha babu dukiya da tafi tsada a zuciyata fiye da wannan gonar ta haibaru ya manzo Allah ta salama me kake son in yi da ita manzo sa ya ce in shi ta habastaha wa waqafta aslaha in ka so na baka izini kai waqafin ta kawai ta zama kawai fi sabilillah shikenan sai na Umar ya ce to ta zama fi sabilillah aka dauki mai kula da ita a matsayin nazirul waqfi aka faɗi hukuncinsa cewa babu laifi bayan albashin shi da ake bashi na wata-wata idan mangwara ya yi lemu ya yi ayaba ta yi babu laifi ya ci in ma abokin shi ya zo babu laifi ya bashi amma ka a gan shi kuma yana zuwa da pickup ko ana zuwa da wata kawai ana baya da baya kawai a cika sai kasuwa ka a yi haka amma dai dan ya cin abokin shi ya zo ko ya bako babu laifi ya bashi kun ga wannan hukuncin wakafi ne to shi yasa wasu sahabbai suka ƙi amfani da gonakinsu tsoronsu kada gonakin nan su tsorata su hana su yin addinin Allah kira zuwa ga addinin Allah da kuma yin jihadi domin ɗaukakarsa wa ƙala maqhul babban malami al'imamu maqhulun shabi ya rasu shekara ta ɗari da sha biyu bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam tabi'i ne kasirul irsal yana yawan daga hadisai ya ce manzon sama ya ce bai danganta su zuwa ga sahabban da ya riwaya a wajen su ba sannan kuma ya riwaya a wajen a wajen wasu tabi'ai babban malami ne daga cikin malamai akwai malaman da ya ce malaman duniya hudu ne kawai ya lissafa shi cewa maqhulun bisha innal muslimina lamma qadimu shama lallai musulmai a lokacin da suka zo garin sham zukira lahum zaw'ul hiwalati sai aka ba su aka ambata musu cewa ai mutanen sham suna irin noma na lambu noman lambu a zagaye gona shine suke ce mishi abin nan zar'ul hiwala fa zar'u fa balaga zalika umar ibn al-khattab radiyallahu anhu sai kawai suka fara noma a lambunan su garin sham garin sham yana ɗaya daga cikin garuruwan larabawa masu albarka dama Allah madaukaki ya ce gari ne mai albarka manzon sa sama kuma ya faɗi hadisai da yawa har malamai suka tattara hadisan a matsayin littafi guda falalolin sha to kuma gari ne wanda yake in mutum ya dauki littafin Dimashq na Sheikh Ali Tantawi rahmatullahi alaihi wanda asalin dan kasar ne kafin ya koma Saudi Arabia ya rasu a can in kana kallon yadda yake siffanta garin da irin larabcinsa wanda larabci ne takaice in kuna son ku iya larabci sosai ku karanta littafin Alif Tantawi za ka ƙaru sosai da duniya da hikimomi da dattaku ga kuma larabci a shan Alif Tantawi rahmatullahi alai to a cikin littafinsa Dimashku yana siffanta garin Dimashku wanda shine babban birnin Siriya Siriya kuma ɗaya daga cikin biladu Sham ko ita ce ma akbaruhu akbaruha shine yafi kowanne girma to gari ne wanda yake da dausayi suna cikin waɗanda suke ba da inabi a duniya inabi wanda za ka je a auna maka kilo ɗaya a ce dubu biyu ko fiye da haka ma wani zubin to suna cikin amma yanzu jibe yadda aka magana Allah shi kyauta ba daɗin faɗi to shi kenan sai na umar sai labari ya kai masa cewa ai sahabban manzalin sama da suka zo garin sham kawai sun koma suna ta noman lambu noman noman noman fa ba'asa ila fa ba'asa ila zar'ihim sayyidina umar ya fusata ya aika ma gonakin nasu wa qad wa qad yadda gonar ta fari fat kamar yanzu ka ce ta kori fatau wa adrakahu wa adraka ya riski gonar fa haraqahu bin na kawai sa mata wuta summa kataba ilayhim sannan sayyidina umar ya rubuta musu inna Allah ja'ala arzaq hadhihi al-ummati fi asinnati rimahiha Allah ya sanya arzikin wannan al'ummar a ƙarƙashin hasken masu sukanta wa tahta azijatiha kuma a ƙarƙashin tahta azijatiha ƙarƙashin irin ƙarfi da kai bara da za su kai ma abokanan gaba fa idza zara'u kanu kannas in suka koma kawai suka zama manoma to sun zama kamar sauran mutane kenan ba su da bambanci الإمام أسد بن موسى أسد السنة شيني يقول توش أتشل تافن الزهد yana ɗaya daga cikin malamai waɗanda suka yi rubuce-rubuce akan az-zuhud ya rasu shekara ta ɗari biyu da sha biyu bayan hijira shine suke ce masa asadu sunna asadu ibn musa ba yana cikin dynasty na na banu marwan abin nan yana cikin banu umayya kakansa babba shine Marwan wanda ya kafa ad-dawlatul marwaniyyatul umariyya to kakansa shi wannan malami ne kakan shi kuma na farko Ibrahim sunansa Asad ibn Musa ibn Ibrahim to kakansa Ibrahim din ya taba zama khalifa na watanni na watanni biyu aka nada shi sarki ya zama khalifa sai wanda ake ce mishi Marwanul Himar sai ya zo ya ture shi ya hau kan mulki ko da kaɗan gidan sarauta ne shi wannan malamin kaga ga sarauta ga ilimi komai ya ji ke to shi ya ruwaito wannan magana ta cewa sayyidina Umar radiyallahu anhu ya hana sahabban manzo Allah sama su noma da suka je bilad Sham saboda kada su rude su shagalta da noma su bar jihadi wa rawa al-baydawi bi isnad lahu an Umar annahu kataba من زرع زرعا واتبع أذناب البقر ورضي بذلك وأقر به ja'altu alaihi jizyata sayyiduna umar aka ce ya rubuta man zara'a zar'an duk wanda a cikin ku a matsayin ku na sojojin musulunci ya je ya rika noma wata ba aznabal baqar kuma aka ce ga soja nan ya koma yana kiwo wa radiya bidalika kuma ya yadda da wannan wa aqarra bihi kuma ya tabbatar da haka shi aikin da zai yake nan to ja'altu alaihi jizya to ya zama kafirin amana sai in buga mai jizya sai rika ba da jizya eh tunda ya bar jihadi sayyidina Umar yana da wasu policies na shugabanci wanda a yau duniya hatta kafirai sukan ɗiba su canza musu fenti a ƙa'ida sayyidina Umar in kai ma'aikacin gwamnati ne ba za ka yi kasuwanci ba idan kai ya ɗauke ka aiki kai kasuwanci to zai ƙyale ka sai an zo bincike sai ya ce duk dukiyarka ka kawo ta in ka kawo ta sai raba ta gida biyu sai baka rabi sai ce rabi a sa a baitul mali yaushe ka samu lokacin da kake kasuwanci kuma yaushe kake zuwa ofis amma fa nan ana maganan ne an ba da albashin Allah da annabi sayyidina Umar ba azzalimi bane albashi yake bada da allowances da duk abin da ma'aikaci zai ji daɗi kuma a toshe masa kofofin haram hanya ta farko kenan ta sa ta hana rashawa da cin hanci a ƙasa shugaba ya samar da albashi isasshe ga ma'aikata to ba za a ci hanci ba lokacin da ake cewa lada ladan ɗan boko in mutum ya yi digiri za a ɗauke shi aiki nemo shi ake yi sai an ba shi zaɓi a gwamnatin tarayya za ka yi aiki ko ko a gwamnatin jihohin arewa sai mutum ya zaɓa da kansa wanda ka zaɓa shi kenan a baka gida a baka mota albashinka za ka iya ɗaukar danginka ga baki ɗaya da su da wannan albashin to me mutum kuma zai je yana neman haram to ka ji tsarin sai na umar ce ba in ya ɗauke ka aiki to ba ka ba kasuwanci ya ba sai na abu huraira haka ai ya ba sai na abu huraira aiki sai na abu huraira ya rika yin ya rika yin sana'ar dawakai sai na abu huraira ya zama mai dukiya sai na umar radiyallahu anhu ya raba dukiyarsa gida biyu ya ce a sa rabi a baitul mali rabi kuma a ban mishi kuma ya ce kai ya ci gaba da kasuwanci eh kura ta ta tsira da na bakinta shi ce to haka wannan shugaban namu sayyidina umar yayi Allah ya ba mu ikon koyi da shi to kun ji wa qila li ba'dihim an ce ma wani daga cikin sahabbai lawit takhatta mazra'atan lil iyali kai gona mana saboda iyalanka kana da nauyi da yawa fa qala sai ce wallahi ma ji ina jari'i yace ba mun zo bane domin mai noma walakin ji ina li naqtula ahla az-zar'i wa na'kula zar'ahu sai dai mun zo ne domin mu kashe masu noma kuma mu ci dukiyarsu mu ci abin da suka shuka soja ne na musulunci yake faɗin wannan ba wai kai da ni ba sojan musulunci ne nan yake wannan bayanin sun je kawai shi ne yanzu yadda ake cewa wallahu alamu wai wasu sojoji daga cin sojojin kasan nan a wajen da aka tura su an ce yanzu haka kifi kawai suke ta yi ana ta yada wannan labarin ba ni na faɗi ba an ce suna tun suna haka kifi kaga wannan ina ina ƙasa za ta zauna lafiya yan uwa sun kora masu harkar su kuma sun zo suna yi inda gaske ne wannan labarin wallahi abun kunya ne ka je wata ƙasa ka ba da wannan labarin a ce sojan ka ya koma ɗan su soja ya ba aikin shi na kare ƙasa amanar da ya ɗauka ya koma ya zama ɗan su ya kanka ne ya zama kogi ya zama nashi akwai lalacewar da ta wuce wannan yan uwa sai ka muna cikin haɗari Allah ya fitar da mu to kun ji abin da sojan musulunci ya faɗi فأكمل فأكمل حالات المؤمن حال da yafi cika mummuni ya zama cikakke an ya kuna ishtighaluhu bi ta'ati Allah wal jihad fi sabilihi ya kasance mummuni ya shagalta da da'ar Allah da kuma yin jihadi akan hanyar Allah wa da'awati ila ta'atihi kuma da kira zuwa ga yima Allah da'a la yatlubu bi dhalika dunya ba yana neman duniya bane da wannan wa ya'khudhu min mali al-fai'i qadra al-kifaya kuma ya zama idan an samu dukiyar fai'u ya ci gwaggwadon abin da aka bashi daidai gwaggwadon abin da zai wadatar da shi ba tare da ya wuce gona da iri ba kama kana nabi sama ya akhudhu li ahlihi quta sanatin kaman yadda manzon sama ya kasance yana rikan ma iyalansa abincin shekara guda min malil fai'i daga cikin dukiyar fai'u da aka samu thumma yaqsimu baqiyahu daga nan manzon sama kuma sai ya raba saura ku ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan aka raba idan aka samu fai'u sai ya ɗibi abin da zai ishi iyalansa na shekara guda sauran kuma sai ya raba ma kowa kawai yana iya yiwuwa wani sai ya samu abin da daidai da wanda manzon sama ya saba ko fiye da haka ba domin manzon sama yana da wata ɗabi'a idan aka raba abin da aka samu na jihadi ko ganima ko fai'u to sai ya kalli wasu sai ya ce a wani matan shi hudu ya'yan shi talatin sai ya ce a ƙara mishi ko kuma wani ya yi bajinta ga wata bajinta ta musamman da ya yi a wannan yakin saboda haka shi ma a ƙara mishi maza samadi yana da waɗannan masalih ɗin da yake kula da su domin tabbatar da zukatan mabiya haka kuma ake yi kama kana nabi sama ya'khudhu li ahlihi quta sanatin min malin fa'i thumma yaqsimu baqiyahu wa rubbama ra'a muhtajan manzo Allah su sama wani zubin kuma yakan ga wani mabukaci ba da zalika bayan haka fa yaqsimu alaihi quta ahlihi bila shay' sai man sama ya ɗibi abin da ya ware ma iyalin nan nasa ya raba ma wannan mabukacin sallallahu alaihi wasallam wannan manzon ne za a zage shi wa kadhalika man yashtagilu bil ilmi haka nan ma dalibin ilimi li'annahu ahadu naw'ai jihadi domin neman ilimi ɗaya ne daga cikin hanyoyin jihadi malam ibn taymiya rahmatullahi alaihi yana cewa innama يحفظ الدين بالسنان وبالبيان أنا ترى الدين نيدا ما دا تقو بيكم أنا ترى الدين دا إلمي فينا البيان ده توحك طالب إلمي شيما فيكون اشتغاله بالعلم للجهاد في سبيل الله والدعوة إليه سي يزم شغلت دا طالب إلمي يا زم دني أكن هنيا الله دا كما كرا زوا غريشي فليأخذ من أموال الفيء أو الوقوف إذن أقوي فيء أزمنك كي طالب إلمي ne to kai ma kana da haƙi a ciki awil wuqufi ko kuma waqati shi yasa da yawa ku yi haƙuri da yawa masu dukiyar mu ba su da wayo ba su san yadda za su yi amfani da dukiyar su shiga aljanna ba akwai waƙafi da ake yi waqful madaris ba wai ka gina makaranta ba kana iya zuwa sai ka tafi wata makaranta duk da haka ake fa lokacin ba magana almajirancin nan aje ai bara kawai mai kuɗi zai zo sai ya gina wani gida ko wasu shaguna ko wata plaza katuwa a PZ ko a sabon gari shaguna ɗari biyu sama da ƙasa hawa kaza sai ya ce ya ba makaranta kaza abinda za a rika yi ɗaliban da za su zo su yi karatu don Allah kawai ba abinda ake so sai dai su zo da tufafin sa wasu kawai a kulle su kawai karatu za su ce don su yi ma addinin Allah aiki ai wata miya sai dai a makwabta ko kasashen laraba suna da wannan tsarin me yasa kake ganin yan uwanmu waɗanda suka je kasashen laraba karatu sai gansu sun da arziki wani zuba duk ta wannan yanayin ne wani zubin kawai mai kuɗi zai zo sai ya zo kawai makaranta ya ce a bashi ɗalibai guda hamsin kawai da ya tashi sai ya ba su scholarship har su gama karatu kuma scholarship ɗin irin waɗannan ƙasashen ya fi albashin kwamishina a Najeriya to da shi suke rayuwa amma mu fa duk da haka aka rika manya-manyan makarantu da ake da su azhar da kake ji da haka azhar har ta kai matsayin da take ciki yanzu ana cewa azhar fa tafi gwamnatin masar arziki azhar egyptian airways jirgin jiragen sama na masar na azhar ne fa in faɗa muku wannan sanin in ba ku sani ba ba na gwamnatin ƙasar masar ba ne na azhar ne sannan ba za ka yi tafiya kilomita biyar lafiyayyu ba ka ga wani ginin azhar ba a birnin alkahira ko a birnin iskandariya in ka tafi tunisiya jami'atul zaituna irin wannan auƙafin su suka rike ta in ka tafi algeria jami'atul qarawi ita ma abin da ya rike ta kenan auƙaf shi yasa waƙafi ke da minista a waɗannan ƙasashen suna da wazirul auƙaf amma mu ka ga yadda muke shi ke babu dalilin da za a ce sai an yi magana kan almajirai in muna da wannan tsara babu dalili Allah shirye mu da ganar da mu to saboda haka ɗalibin ilimi yana da wannan haƙƙin alal ilmi zai karɓa abin da zai karɓa daga waƙafi ko daga fai'u domin ilimin da yake yi قدر الكفاية غرغدن أبن دزي إشيشي ليتقوى على جهاده دومن يزميا كرففا أجهاد ديكين إلمي ولا ينبغي أن يأخذ أكثر من قدر كفايته من ذلك شيكما أنكو يا متى قناعة باء بقاته كرفا أبن ديكي بيد بقاته وقد نص أحمد على أن مال بيت المال lallai al'imamu Ahmad ya nassanta a kan cewa lallai dukiyar baitul mali kal haraji kaman haraji da ake karɓa daga hannun waɗanda ba musulmi ba la yu'khadhu minhu aktharu min al-kifaya wanda za a bashi to ba za a bashi fiye da bukatar shi ba za a bashi gwagwadon bukatar shi famalul waqfi adyaqu to dukiyar waqafi ita tafi kuntata idan aka ce ga dukiyar waqafi to za a baka gwagwadon abin da zai ishe ka ne shi yasa za a lissafa ya rayuwar ɗalibi take siyan littafi abincin da zai ci dan canza tufafi da zai rika yi kai ya ce sai ya shiga mota kai ya ce sai ya fanta ma sai ya kaza sai a rika bashi gwagwadon abin da zai ishe shi din nan a rayuwa wani ma kila in ya samu kuɗin shi kenan sai ya gudu ya ce bari ya je buɗe kashago ya daina karatu a za a rika bashi gwagwadon abin da zai ishe shi wa man ishtaghala bi ta'ati Allah duk mutumin da ya shagalta da da'ar Allah faqad taqaffala Allah bi rizqihi to Allah ya dauki nauyin kula da shi كما في حديث زيد بن ثابت المرفوع كما يد يتبت حديث صحابي ببع الفتى القرآني زيد بن ثابت رضي الله عنه من كانت الدنيا همه دون دنيا شي من فسح فرق الله عليه أمره وألا زي رغب الأمر سيوات الأمر وجعل فقره بين عينيه ألا زي سن يتلوشن سأتقان إذا نونسا شي كي sun ce in kana ma ya fi ka la yi ka fa kullu ma fil ardi la ya fi ka haka abu al'atahi ya ce a cikin ujuzarsa idan abin da zai ishe ka ba zai wadatar da kai ba to duk abin da ke duniyar nan ba zai ishe ka ba hikima ce babba in abin da zai ishe ka ka rayu da shi ba zai wadatar da kai ka tsaya a kansa ba to duk abin da za a baka a duniyar nan ba zai ishe ka ba haka ne ko ba haka ba to shine wannan waj'ala faqrahu bayna aynihi wa lam ya'tihi min ad-dunya illa ma kutiba lahu ba abinda zai zo masa na duniya sai abinda aka rubuta masa ya sama wa man kanat al-akhiratu niyyatuhu amma wanda lahira ce niyyarsa jama'a Allahu lahu amrahu Allah madaukakin sarki zai tattara masa al'amarinsa waja'ala zinahu fi qalbihi kuma ya sanya masa wadatarsa a cikin zuciyarsa sai mutane su ganin shi mawadaci amma ba mawadaci bane saboda la yas'alu an-nasa ilhafa baya zuwa ya ce wani ya bashi ya wadata dai abin da ya samu daidai gwaggwado sai ya hakura da shi wa atatku dunya wa hiya ghagimatun kuma duniya ta zo masa tana jin hanci ta ce gani ko ta ci ko ta so sai ta zo kharajahu al-imam ahmad wa ibn majah al-imam ahmad ya fitar da shi da al-imam ibn majah hadisi ne sahihi to kun ga wannan hadisin yana da girman sha'ani ko shi kanshi za a iya daura a kansa wannan hadisin shi kadai sharhin da ke cikin sa wallahi za a iya daura kansa wa kharajahu at-tirmidhi min hadisi anas marfu'an inna allah yaqulu ya ibn adam a hadisin kuma anas radiyallahu anhu yace manzon sama yace inna allah yaqulu hadi Allah na cewa a cikin alhadisul qudusiyyu ya ibn adama ya kai dan adam tafarrag li ibadati ka shagalta da bauta mini amla sadraka jinan ne kuma sai in cika kirjinka da wadata wa asudda faqrak kuma in toshe maka talaucinka wa illa taf'al in ko kaki mala'atu yadayka shugulan sai in cika hannunka da shagali da ayyuka kai kai kai kai sai ka ana cewa sana'a shi goma amma kuma kullum sai ya yi kuma kullum bai da komai kuma a sana'o'in nan goma sai ya wuni da ya a zahar ba bai la'asar ba na taba ce ma wani direba ce masa ka ji tsoron Allah yanzu ka tashi daga nan ka ɗibi mutane zuwa Legas sai dai ka haɗa talla tambaya ya mini wai sai ya haɗa asuba a zahar la'asar magariba isha'i sai an je tasha sannan ya yi su a tare raka'a goma sha bakwai a lokaci ɗaya na ce yanzu me kake da shi ce wallahi malam har yanzu a gidan haya nake ce in na je ma na dawo ne balan na aka na nawa da aka bani sai yar samani ina kudin suke tafiya na ce ai sun tafi wajen sallan nan guda goma sha bakwai da kake haɗawa tare ka haɗa su kawar gaji kuma haka Allah zai baka in baka bari ba ai ba wanda ya kamata ya bi Allah fiye da direban mota hadari a irin waɗannan titunan namu wani rami ya kama da rijiya Allah shirya to kaga shine shine wa illa taf'al mala'atu yadayka shughlan wa lam asudda faqa kuma bazan toshe maka talaucin ka ba wa kharraj ibn majah min hadith ibn mas'ud marfu'an man ja'ala al-humum hamman wahidan duk wanda ya sanya manufarsa ɗaya ce ita ce lahira hamma akhiratihi ya sanya manufarsa ta zama ita ce lahira kafahu Allahu hamma duniyahu Allah madaukakin sarki zai wadatar da shi ya isan masa dukkan damuwarsa da kuma manufarsa ta duniya wa man tasha'abat bihi al-humum amma wanda manufofinsa suka zama sirrin rabu fi ahwalid duniya a game da lamurran duniya lam yubali Allahu fi ayi awdiyatiha halaka to Allah ba ruwan shi da a wani a wani kwarin na duniya ya je halaka a ina ya je ya halaka ba ruwan Allah da shi wa fil asarin isra'iliyyati daga cikin irin ababen da aka samu na wa'azi wanda ya halatta a ruwaito su daga banu isra'il ya ƙulu Allah Allah yana cewa ya duni ya duni man khadamani wa at'adi man khadamaki ana ku ya sa wattabi'i wa at'adi at'adi haka ne waye aka kowa nashi at'adi aka sa ko wattabi'i وأتعدي هكذا قصة يا دنيا خدني من خدمني كي دنيا duk wanda ya min hidima ki mishi Allah ya ce ma duniya duk wanda yake ma Allah hidima to Allah ya sanya duniya ta masa hidima wa at'abi man khadamaki duk kuma wanda yake miki hidima to ki gajiyar da shi ki dora mishi wahala ki ta kara mishi wahala in ya samu miliyan ɗari yau gobe ki sa shi kwakwalwar shi ya kasa bacci ya tunanin yadda zai samu miliyan ɗari uku an ce wani mai kuɗi a Najeriya wallahu alam an ce wai ya ce wata rana ya ce a ɗibo mishi ko dala miliyan nawa ne ya sa su a mota wai sai da ya gansu ya gansu ya taɓa ya ce wai nashi ne wannan wai bai taɓa ganin su ba duk kuɗaɗen na ashe duk suna banki ne shine ya gansu ya tabbatar nashi ya dan taba su ya taba ya gan su ya haka ya tabbatar sai ce a maida su to to shikenan to yanzu wannan dan Allah ba wahala ba ce sai mutum ya zauna ƙuri wani ya taɓa faɗa min ya taɓa zama sakataren wani babban wani mai kuɗi ya ce da daddare in sun yi tafiya shi ya je yana sai na ta bacci shi ruwa yana mai shari kawai sai tashi da daddare sai ya gan shi ya zauna a otal ƙuri kawai ba kiyamun laili yake ba ba istighfari yake ba ba salatin manzon wallahi ya kasa bacci yanzu ka kai wata ran da ni har manta nake ba mu kulla kofa ba bacci ya kwashe to Allah ya taimake mu Allah madaukaki ya ba mu daidai gwagwadon abin da zai zai samu ba za mu rabu da addinin mu ba Allah madaukaki kuma kai ya jarabe mu da talaucin da shi ma za mu ba addinin mu domin dukkaninsu akwai fitina a cikin su manzon sama a cikin hadisin Bukhari da wasu malaman yana roƙon Allah ya tsare shi min fitnatul gina wa min fitnatul faqr akwai fitina a talauci akwai fitina a wadata Allah ka tsare mu duka wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa alihi sahbi ajma'in muna fatan da izinin Allah za mu iya gama littafi in kuma bai gamu ba to shi kenan wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh akramakallah